الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah maɗaukakin sarki ya dawo da mu darasinmu na littafin muwatsa, ta muwatsawar imami Malik ibn Anasin rahimahullah. Muna cikin kitabi na talatin da biyu, kitabul ƙirat, bayani akan ƙirada ko madaraba, wani baiwa wani jari, a juya a kasuwanci ribar da Allah ya bayar a raba bisa sharuɗan da ko sharaɗin da aka yi yarjejeniya a kai, wanda bayanan hakan suka gabata. Za mu tashi kan babi na goma sha biyar, wanda shi ne na ƙarshe a wannan kitabin, insha Allah. Jami'i, babu jami'i ma ja a filkirar, babin da ya tattara waɗansu bayanai da suka zo game da kirada ƙari kan wanda aka faɗa kenan galibi wannan babi da ake cewa babul jami to zai faɗi matsala ba ɗaya ba ne kamar matsaloli da dama a ciki kamar yadda mai risala yi irin wannan bayan babubuka da yawa da ya kawo babin tsarki babin sallah babin azumi babin zakka babin kaza to ya yi babu jumalin min alfara'idi wa sunan da sauransu ya hargitso su da yawa ya ambato su da yawa to ya kwaikwayi wannan tsari ne na imam malik yakan yi fasaloli ko babubuka kowane babi wato ko ƙausi wato unwani kenan yana ɗauke da mas'alarsa to sai kuma ya jami wanda yake ya haɗa mas'ala ba ɗaya ba. Ƙala Yahaya, Imamu Yahaya, Ibn Yahaya Al-Laifi, wanda ya rawaito mu waɗa, ɗaya daga cikin wanda suka rawaito mu waɗa daga Imamu Malik ɗin kenan kamar da muka sha faɗa. Al-Andalusi ya ce, Ƙala Malikun, Imamu Malik ya ce, Fi rajulin da fa'ila rajulin malan kiradan game da wani mutum da ya baiwa wani mutum wata dukiya a matsayin jarin kirada ya ba shi jari don ya juya musu fatan samun alkhairi a tsakaninsu fabata a bihi silatan shi mai karɓar kuɗin mai karɓar jarin sai ya sayi wata kadara da wannan kuɗi. Faƙala lahu sahibul mali, sai mai asalin kuɗin, mai asalin dukiyar wanda ya ba da jarin, sai ya ce masa biha, ka sai da kadaran nan, ka sai da kayan nan. Jarin da na baka, ka sayi kaya, to, ina ganin lalle ka sai da shi, mu ga abin da Allah zai bayar. wa qala allazi akhadha al-mala shi kuma da ya karbi dukiyar dan ya juya sai ce la ara wajha bai'in ni ban ga dacewar ko fiska ta asayar ba yanzu da dan sauran lokaci da dan sauran gaba fakatalafa fi zalika sai suka yi sabani akan haka da shi mai kuɗi yana son kuɗinsa ya dawo ne da wuri ko kuma yana da ragba ta ɗan abin da zai samu na riba don wata bukata ta sa kuma wanda zai kasuwanci ko yake kasuwanci kuma yana ganin a ribar ko kuma dacewar a sai da kayan ba yanzu ba ne suka yi saɓani to maganar wa za a karɓa ƙala imam malik ya ce layun zaru ila ƙauli wahidin min huma ba za a dubi ko a saurari maganar ɗaya a cikinsu ba, ko mai jarin mai kuɗin ko shi mai aikin. Abin yi shi ne wa yus'alu an zalika ahlul ma'arifati wal basari bitilka sil'a. Wato, sai a tambayi, sai a tambaya game da wannan, ma'abuta fahimta ko sani da ganewa wato ido akan wannan kadarar yanzu ne lokacin da ya kamata a sai da ita a samu fita hada-hadarta ta zo yawa ko kuwa a'a ba yanzu ba ne shi ne abin da ya dace fa'in ra'au waje habai'in biya da alaihima to in sun ga dacewar a sayar tun da ja'in ja suke yi su tsakanin mai kuɗi da mai kasuwa mai gudanar da kasuwanci to in sun ga su su da aka tambaya aka tuntuɓa masana kasuwar in sun ga dacewar a sayar bi'at alaihima to sai a sayar da kayan ba da yarda su ba duka bi ma'ana sai a sayar da kayan ta da cewa ɗaya a cikinsu bai yarda da sayarwar ba wa in ra'aw wajhan tizarin in tuzira biha in kuma sun ga dacewar ajira to sai a kyale duk da mai kuɗi kuɗin sa ne amma tunda dai har ya riga ya yarda ya ba da su su zama jarin mudaraba to bai da ƙarfin da a yanzu zai ce sai yanda ya faɗa kurin da wakilta shi yayi ko talla ya bashi to wannan kaga bai da wani nufuzi shi wanda aka dorawa abinda aka ce masa yayi kawai shikenan sai yayi amma tunda wannan yarjejeniya ce da aka kullata akan a gudanar da kasuwanci kuma domin neman wani abu don shi wanda zai gudanar da kasuwancin ya ga ba zai babu fita a tattar da shi ta zai wahala banza ko dan samu abin da ba zai biya bukata ba kaga zai cutu shi mai kuɗi la'alla akwai abin da yake son yi da kuɗinsa, to ba za a saurari mai kuɗin ba sai a jira zuwa lokacin da dacewar sayarwar zai yi, to sai a sayar. Mana dai alƙali ko mai hukunci abin da zai yi kenan, sai nemi masana game da wannan kasuwar ko wannan kadarar sai ya nemi shawararsu abinda suka gani cewa lokaci ya yi da ya kamata a sayar to kawai sai a sayar ko da shi mai kasuwar mai kasuwancin bai so ba sai a sayar in kuma ba lokacin ba ne to sai a kyale a jinkirtar a ƙara lokaci har zuwa daidai lokacin da ya dace ɗin ya yi ko da shi mai kuɗin baya so Ƙala malikun, yawan malik ya faɗa, fi rajulin a min rajulin malan kiradan, game da wani mutum wanda ya karɓa daga wani mutum, wata dukiya a matsayin kirada, fa'amila fihi kuma ya fara juya dukiyar, shi ne ya yi aiki yake aiki da dukiyar. ثم سأله صاحب المال عن ماله to ana nan sai mai dukiya wanda ya bada jarin sai ya tambaye shi game da dukiyarsa faƙala sai shi mai gudanar da kasuwanci ya ce kuwa indi wafirun ce ai dukiyarka tana gurina kuma tana nan tsab cikakkiya dukiyarka tana nan babu abin da ya salwanta, tana nan cikakkiya, wafirun yani kamilun tam cikakkiya, alwufuru yani at-tamam wal kamal. Falamma akhazahu bihi, kama da ya tashi nemansa da ya bashi dukiyar, ya tambaye shi ya ce masa, "Ye kuɗin yana nan?" to bayan ‘yan kwanaki ko makonni sai ya ce masa to ina son wannan kuɗi ƙala sai dawo ya ce wai kad halaka indi minhu kaza wa kaza limalin yusammi hakika kuwa kaza da kaza ya salwanta a gurina ya faɗi wani abu na dukiyar da ya ambata ce ɗaya bisa hudu ko wani abu dai na kaso kaso daga dukiyar ko rabi ko wani abu ya ce ya salwance ya lalace da kuwa bai faɗa ba wa inna ma qultu laka zalika likaita da ruka ho indi kwanaki ma da ka tambaye ni game da dukiya na ce maka ai tana nan tsab to na faɗa maka haka ne likaita ta ruka ho indi don ka bar ta a gona don kar ka ji cewa wani abu ya salwance ka ce to ai maza a tattaro maka sauran wannan shi ya saka gudun wannan ka karɓe ta ka tsugunar da ni to ni shi ne ban so ba shi ya sa na ce maka dukiyarka tana ƙala imam malik ya ce layan tafi obi in karihi ba da ikirari annahu inda a ai shi mai aiki da dukiyar ba zai amfana ba da musawa da ya daga baya bayan da ya tabbatar shi da bakinsa, annahu illahu cewa dukiyar ai tana nan. Ma'ana ai dama an ce, shi mai gudanar da kasuwancin kirada fa baya ɗaukar asara, in bai yi sakaci ba ko rashin gaskiya. In tsautsayi ya zo, hasara ta shiga, aka samu faɗuwa, ko da ma uwar kuɗi ta tafi kai ko ta tafi ga baki ɗaya. amma aka duba tsakani da Allah babu wani abu na sakaci ko saba alkawari babu komai akan akansa amma anan ai bai faɗi gaskiya bane yawa yayi baki biyu to inkarin da yayi daga baya din yace a dukiyar bata cika ba da wannan hujja da ya bayar ba za su ba zai amfana da wannan ba za a karbi uzurinsa ba wayo hazo bi iqrarihi ala nafsihi za a kama shi da ikirarin da ya yi a kan kansa, cewa ya ci ko dukiyar, abin da ya salwantan da ya dawasa to sai ya cika, sai ya biya. Amma illa an yi a ce fi halaki zalikal mali bi amrini urafu bihi ƙaulu, sai fa in ya zo da bayani game da halakar wannan dukiya da ya ambata. ya zo da wani al'amari yorafu bihe ƙaulu, wanda za a tabbatar da maganarsa ɗin gaskiya ne. In ya kawo hujja, shaida ta cewa sata aka masa, ko gobara ce ta auku, ko misali dabbobi ne wata dabba, babbar dabba misali ta mutu, da abin da ya kama da haka, a dukiyar ta ragu ana aka tabbatar da wannan da gaskiyan ya zama hikimar da ta sa shi bai faɗa ba ya guji kara karɓa ne amma tabbas ba wai ƙarya yake yi ba to ya zo da wannan za a iya saurara sa sace amma duk da haka ai sai ka faɗi gaskiya tun farko yawa tunda dai ai ba za a kama ka da laifin ba kuma ta yiwu ba karɓe dukiya za a yi ba, an dai tambaye ka ne in tana nan. Saboda haka, in ba shaida ƙarfa ma ba za a saurare shi ba sai ya ce, amma in shaidar ta tabbatar cewa lallai bai yi sakaci ba bai ko ba, amma dai tsautsayi ya auku dukiyar ta ragu, da za a ji shi. Wallam ya tabi amrin ma'arufin ohiza bi ikarari ya sake maimaitawa, ya ce, in dai bai zo da wani al'amari ba, bayyana kenan hujja shaida yawa wace za a iya sanin wato al'amarin da ya auku takamaimai to ukhiza bi iqrarihi wa lam yanfa'hu inkaru to sai a kama shi da iqrarin da yayi na farkon nan cewa dukiya tana nan inkari da yayi yayi da awar raguwarta daga baya ba zai masa amfani ba a takaice dai in ba ƙwaƙwaran dalili ya tabbatar da cewa a raguwar dukiyar bayi da sakaci ko ganganci a ciki abin da ya faɗa ɗin tabbas haka yake an yi sata gobara ko wani abu kama da haka wanda larura ce uzuri ne da ya buwayi ikonsa to wannan sai a yi saurare shi ba za a ɗora masa biya ba amma duk da haka dai za a ji hankalinsa cewa bai kamata ya yi hakan ba ya faɗi abin da ba shi ne hakika ba sai ya faɗi gaskiyar an karɓe ma to menene Allah zai iya bashi wata ko kuma ba lalle bane a karɓe amma dai ɓoye gaskiyar bai kamata ba qala malikun ma malik ya faɗa rahimahullah wa kazalika aidan law qala kamar haka har ila yau da zai ce rabitu fil mali kaza wa kaza na ci riba a dukiyan nan da aka bani kaza da kaza ai masha Allah ai da aka yi kasuwanci kudi ya dawo riba ma har kaza da kaza aka samu sai aka ce to madalla fasa alahu rabbul mali an yadfa ilaihi malu wa ribahu da sai mai dukiya ya ce masa to shi kenan ya dawo masa da dukiyarsa jarin kenan bari fa da riba sauto kasonsa na riba a to me ne shi mai aiki a ciki in banda kasansa a bangaren riba uwar kuɗi kayan mai dukiya ne eh kason riba ma na mai kuɗi kaga da kasa sai hada masa uwar kuɗinsa da kuma ribar kasonsa ne to yace ya kawo masa faƙala sai ya dawo ya ce, Marabi tafi sha'an, a gaskiya dai ba abin da na samu a matsayin riba, gaskiya kuɗi dai ya da amma gaskiya riba ba a samu ba. Kuma ƙulti zalika illali an tukira hofiya ne, ba wani abu ne ya sa na ce maka an samu riba ainihin kuwa. a farko na gaya maka wannan ba don komai ba ne na faɗa maka kawai don ka tabbatar min da kuɗin ne a hannuna ma'ana kuɗin ya ci gaba da zama a hannuna wannan shi ya saka tunama imam malik rahimahullah ya ce fa zalika la yanfa'u wannan inkarin nasa daga baya ba zai amfane shi ba kamar inkarin wancan da ai inkarin wancan da da ya ce kuɗi yana nan dukiya tana nan cikakkiya daga baya ya zo ya ce ta tawaya ko ta tawi in babu hujja kwakwara da ta tabbata daga baya to za a sa shi ya biya ya cike wannan gibi to haka nan ma bayan da ya ce an samu riba an samu riba sosai amma da aka nemi kawowa sai ce a gaskiya fa faduwa aka samu ko kuma a samu riba ba kamar ba zai masa amfani ba ko da ya ce wai ai shi hikima ce ta sa eh saboda gaskiya baya son a raba shi da wannan kuɗi kuma in ya faɗi gaskiya za a raba shi da shi a ce to ina amfanin kasuwanci tun kaza ana yi babu komai ka kawo masa kudinsa kawai jarraba wata kasuwar ko wani abu sa ba za to shi ya sa wai to wannan ba zai masa amfani ba eh ba zai masa amfani ba inkarin da yayi wayo hazu bima aqarra bihi za a kama shi da abin da yayi karari da shi kenan sai nemo ribar eh ribar da ya ambata din sai ya nemo ta sai ya raba musu yawwa sai ya raba musu mana dai dole ya samo wa mai kuɗi uwar kuɗinsa da ma kasonsa na riba a yadda aka samu ɗin a iska misali to zai zama gaske kenan illa an ya ce bi amrin yurahu bihi qawluhu wa siqu sai shi sai dai nan ɗin ma in ya zo da al'amarin da aka san wato illa an ya ce bi amrin yurahu bihi qawluhu wa sidquhu wanda da wannan al'amarin za a san abin da ya faɗa gaskiya ne tabbas ne sai in ya zo da wani al'amari wato shaida ko hujja wacce da wannan hujjar za a san maganarsa yadda take kuma gaskiyarsa haka take kamar ya tabbata cewa wannan kasuwar da ya yi ko suka yi a wannan shekarar duk wanda ya yi ta ma bai samu riba ba misali yawa ko faduwa ma aka yi ko riba babu riba saboda haka ko ma wasu sun san yadda inda ya kasuwancin ya sayar da kaya da sauransu duka to in an samu wannan shaida tabbatacciya cewa ba makawa da'awar da ya yi daga baya ɗin cewa ba a samu ba ba a samu ba to wannan za a iya saurarensa to fala yalzamuhu zalika samar da wannan abin da ya da'awa na riba ba zai lazamce shi ba sai da ce duk da haka ya kiyayi aikata irin hakan don gudun janyo jayayya jayayya don idan babu wato sassauci a ɓangaren mai dukiya to dole sai an samu shiga tsakani da daga waɗansu ko hukuma to kaga abin da zai jawo jayayya duka ai ya kamata a kiyaye shi qala malikun imam malik ya faɗa fi rajulin da fa'ila rajulin malin kiradan game da wani mutum da ya miƙa wa wani mutum ya bai wani mutum malan wata dukiya kiradan a matsayin kirada fara biha fihi riban sai samu wata riba a cikin wannan kasuwanci gwargwado ya samu riba faƙala al'amilu sai shi mai aiki ya ce ƙarattuka ala annaliya sulusaini da aka zo za a raba riba to nan ne kuma aka samu dabarwar aka samu saɓani shi mai aiki ya ce wa mai kuɗi ni fa na karɓi kuɗinka ne a matsayin kirada akan cewa in an samu riba za mu kasa uku ina da kashi biyu kai kana da kashi ɗaya yawwa an samu talatin dubu talatin riba to ina da ishirin kana da goma shi mai gudanar da kasuwanci ya faɗi haka waƙala sahibul mali shi kuma mai dukiya sai ya ce ƙarattuka ala anna laka sulusa ni kuma abin da na sani shine cewa na baka jari ka gudanar mana da kasuwanci akan cewa sulusi ɗaya ne naka sulusi biyu nawa a talatin a baka goma to ba wanda ya sakan ma ɗan uwansa ya za a yi kaga su gwada ƙarfi wani ba zai yi ba babu hankali a ciki dole sai dai an gurfana gaban manya ko masu sasantawa ko alƙalai ko ƙala malikun malik ya ce alƙaulu ƙaulul amili wa alaihi fi zalikal yamin maganar da za a karɓa wanda za a karɓi maganarsa a nan to shi ne maganar shi mai aikin mai gudanar da kasuwancin amma fa wa alaihi fi zalikal yamin zai haɗa da rantsuwa a nan don ya ƙarfafi janibin nasa da dama duk in ka ji ana wannan ai babu bayyana ne babu shaida yau da da shaidu biyu adalai ko kuma ɗayansu yana da shaida zai haɗa da rantsuwa shikenan bayyana ta cika tunda dukiya ce ko wani abu rubutacce wanda ana da yaƙinin cewa rubutunsu ne ko rubutun ɗayansu yawwa da sa hannu da bayani wanda aka tabbatar cewa haka yake bayyana bata taƙaita a iya iyakar shaidu biyu adalai ba kamar yadda ibnul qayyim rahimahullah a cikin madarijin salikin a ilamul waqi'in dai yake ya tabbatar yana sharhin wasiƙar sayyidina Umar cewa bayyana ba dole ne a koda yaushe ta zama shaidu biyu a dai musamman a mu'amala ta dukiya abin duk da zai iya bayuwa zuwa ga tabbatarwa da haƙƙaƙe haƙƙin ba makawa to za a dogara da shi sai dai ana iya ƙarfafawa da rantsuwa idan akwai nau'in shubha yace anan ma yace Imam Malik yace magana wanda za wanda za a karbi maganarsa shine mai aiki amma wa laifi zalika yaminu za a dora masa rantsuwa ya rantsi yawa idza kana ma qala yushbihu qirada mislihi nan ma kuma idan ya zama abin da ya faɗa din yayi kama kuma ya dace da kiradar ire-irensa shi wannan kasuwancin sau da dama akan yi irin wannan kuma da yawa ɗin akan baiwa waɗanda suke gudanar da kasuwancin abin nan kasonsu har kamar haka ɗin saboda mashakar nau'in kasuwar da faɗi tashi da tsawon jira da masauransu in ka duba kuɗi mai kuɗi zai ka duba cewa kuma eh duk da hakan dai amma shi kuma wannan shi ne zai ta faɗi tashi ya wahalhalu da yawa ɗawainiyar da yake da ita da wato da yawa wannan ɗaya sai ya sa janibin mai aikin wato ya zama ribarsa ta fi yawa musamman ma in an samu mutane masu samaha wato masu dukiyar da masu jin ƙai ne ba ‘yan jari hujja ba ne masu amfani da talaucin talakawa don su arzuta kansu don ba irin wa'annan ba ne in irin wannan ne kam zai wuya a samu wani abu da za a duba a ce an rinjayar da ɗawainiyar mai ɗawainiya sama da jarin mai jari ko ba haka ba. Kama dai sai a yi nazarin abin nazari na adalci idan har abin bai zama saɓani da yawa ba daga al'adar kasuwar ana samu tun da kasuwar ta sha bamban aiko wani abin ya fi wani abu tsanani da wahala wani abin yana da sauƙi. To, wa kana zalika nahawa mimma ya taqaradu alaihi nasu in ya zama wannan abin da shi mai aikin yayi da'awa a wannan irin harkar to yayi kama da kiradar da mutane suka saba yi wato mana kamar za a duba al'adar abin kasuwan ne wa ana iya samu ko ana yi ana samu sosai cewa mutane su yi kirada a irin wannan kuma har shi mai aiki ko mai gudanar da kasuwanci a ce za a ba shi sulusani ana samun haka to in akwai wannan to shi a ce shi kenan da'awarsa ta yi kama da abin da ke akwai to sai ya karfafe ta da rantsuwa inda babu wani babu shaida wa in ja bi amrin yustankaru amma idan ya zo da al'amarin da ake ki ba za a yarda da shi ba laisa ala mislihi yataqaradun nasu mutane ba sa kirada akan irin abin da yayi da'awa ya zama gaba ɗaya mutanen ba a san cewa wai ana iya yin kirada a cin a kai rabi ba ma galibi al'ada su ballantana a ce sulusani to shi yayi da'awar sulusani a inda da yawa sulusi ake baiwa mutum ko rubu'i ko khumusin ya danganta da samahar mutane ko tsananinsu. To, kaga in yi da'awar abin da samsam baya yiwa, to ba za a saurare shi ba, lam yi saddaq, ba za a gaskata shi ba. Warud da ila kiradi misli, to abin da za a yi a nan, da hukuncin alkali sai a mayar da shi wajen raba ribar izuwa kiradar irinsa, sa ce a wannan ɗin dai bisa adalcin al'amarin. bisa yadda aka saba yi baya wuce sulusi shine da'awar shi mai dukiya ko ma rubu'i ko dai yanda ya dace yawa ko nisfi aka dawo ai kaga misali bai kai sulusani ba aka ce abin da yafi yawa ne irin wannan shine a yi raba daidai hamsin hamsin to sai a dawo kan haka a rinja yadda abin da aka saba gani ina fata mun gane قال مالك Imam Malik rahimahullahu ya ce, Imam Malik ya bar fiko mai yawa a duniya, saboda ya samu lokaci mai tsawo, ya fi shekara hamsin, ya fi sittin ma yana ba da fatawa, yana karantarwa irin yana ta ijtihadi tun bai karasa shekaru ashirin ba a duniya, ya fara zama yana wannan fatawoyi. har sai da ya kai shekara tamanin da wani abu yana da shekara 87 ya rasu amma dai tun yana kusan shekara 17 ko sama da haka kaɗan ya fara zama a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi karantarwa sai a ƙarshe ne kafin ya rasu da ba jimawa sanda ya samu ciwon salisul bawl rashin iya rike fitsari to shine ya koma yake zama a gida amma duk tsawon wannan lokuta yana limanci yana ta fatowa shi yasa za gani a muwadda a mudawwana a wadiha a nawadir a utubiya manyan littafan malikiya kenan dama to waɗannan duka za ga fatowar imam malik da yawa da yawa babin mamaki ba ne alaji kansu amma wani sai a ce imam malik ce ba na tare maliki anan ce kai baka kai ciyawa kirki ba ba kai karatu ko na wata shida shida ba a wurin malami saboda a tafasuhu fasahar ƙarya to kuskure ne ya ce imam malik ya faɗa fi rajulin a ɗa rajulin da ata dinari wani mutum ya ba wani mutum dinari ɗari tir kiradan da ta zama kirada washtara biha sil'atan to mutumin sai ya sayi wata kadara da wannan dinari ɗari ɗin. Sun maza habaliyar fa'ila rabbi sil'atin mi'ata dinarin. Ha, to dama ya je gurin kasuwar ba da kuɗin ba ne suna can a ajiye a gida, ba wani wuri da ya ajiye su. Ya ƙulla ciniki ya sayi wani kaya, ya je ya ɗauko wa mai kaya kuɗinsa kuɗi kaya tabbata a hannunsa. ya yi sari kenan sai tarar dinari ɗarin nan an sace ta wani ya yi walaƙanci ya sace an so a gina harka wani kuma ya yi zagon ƙasa to zai samu an sace kuɗin faƙala rabbul mali to shi mai dukiya sai ya ce ni abin da nake gani tun da dai an riga an yi ciniki an sallama maka kaya ai za ka iya sai da shi ko baka ba da kuɗi ba, ka je ka sai da kayan a ga abin da Allah zai bayar. Kar a gaya wa mai kaya ma kaya misali kuɗi ya ɓata ko kaza a ce za a kawo masa kuɗi ka je ka sai da kayan. Fa in kana fiya fadlun kana li. Idan akwai riba to sai in samu kasona a ciki. Wa in kana fiha nuqsanun kana alaika. in kuma an samu faduwa kai ne eh saboda ai tunda yaji an sace wancan ya san yayi asara tunda sata akai wato shine yake so ko za a yi sa'a yawa ai in an sai da kayan kudin 100 za ta dawo shi wa mai kaya za a mai masa da kayansa ko kudinsa yawa shi kuma ɗarinsa da aka rasa idan riba ta zo to gaba ɗaya ribar sai ya zama tasa in kaga an samu ko ishirin ko goma sha biyar ko talatin to kaga ya ɗan samu sassauci a asarar da ya in kuma asara aka samu ka nemo ka cika mur kuɗinsa da kuɗi na ya riga ya salwanta kai ka cika masa kuɗinsa ina fata mu gane wayon yawa ya ce li'annaka an ta dayyata domin kai ne ka salwanta wancan kuɗin wa qala al-muqaradu shi kuma wanda ya karɓi jari zai juya kasuwanci ya ce a'a bal alaika wafa'u haƙƙi haza yanzu ba haka bane kai ne zaka biya wannan kuɗin inna mashtaraitu ha bi malika allazi adaitani domin ai na kulla cinikin ne na sayi kayan a hannun mai shi ne saboda kuɗinka da ka bani zuwa da nayin ɗauko in biya ne na tarar babu su an sace, yanzu kai ne za ka nemo wani kuɗi sai a biya shi, kaga in an sayar kuɗinka zai dawo, waɗancan ka dai an san sun tafi, ka sake samo wani jarin kenan, ka sake samo wani kuɗin. A wancan kan na ɓarawo in ba ɓarawon aka kama ba, an sun tafi kenan. Amma yanzu idan ya nemo wani kuɗin shi mai ba da jarin na farko, ya aka biya mai kaya ya tafi, to kaga ya sake saka wani jarin in aka sayar kuɗinsa zai dawo sai kuma a duba ribar in Allah ya bayar to sai kawo masa wannan shawara shi kuma ka san abin da ya bayar ya faɗa can shi ba zai nemo wani kuɗi ba a aje a sayar da kayan mai kaya kaman an sayi kayansa ne bashi ka sayi kaya bashi kai sare zaka iya sayarwa kamar irin mutum kuɗinsa sannan riba da Allah ya baka kuma ka riƙe an samu faduwa kuma to kaga dole ka biya shi dai ko ba haka ba yawwa to suka yi wannan jayayyar qala malikun imam malik yace to yana za a warware yalzamu al-amil al-mushtariya ada'u samaniha ila al-ba'i ka wannan sura dai ya zama dole ga shi mai aikin kirada ba asali mai bada jari da aka sace kudinsa ba shi mai aikin ya zama dole a kansa a dawo samaniha ya dawo da kuɗin kayan ilal ba'i'i zuwa ga mai sayarwa wanda ya sai masa da kaya idan ya yi sa'a zai iya bari sa ya ɗauki kaya ya je ya sayar to da sauƙi yawwa in ya ce masa ya haƙuri ya ba shi kayan ya je ya sayar kagan aka sayar sai a dawo masa da kuɗinsa to amma idan ba wannan kaga kenan sai ya nemo wani kuɗi to in babu hanyar da zai samu kuɗin nan ne zai zama ta sai dai ciniki a warware shi ko ba haka ba wa yuqalu li sahibil malil qiradi yawa sai a ce wa mai dukiyar qirada wanda ya bada jari na farko in shi ita in ka ga dama fa addil mi'ata dinari ilal muqarabi ka nemo dinari ɗarin da shi mai kiradar ya ciniki da mai kaya ka nemo ka bashi ya je ya biya kaya kaga ya sake ba da jari dai kenan ko yawa wasilatu bainakuma kadara tana nan tsakaninku wata kunu kiradan alama kanat alaihi limatul ula sai zama kirada ce dai tana nan akan yadda da take darin nan ta farko ita dai kan ta tafi sai a ɗauka kamar babu ita yawa ya nemo wata ɗarin an biya kayan yawa an ɗora akan abin da da ainihin aka yarjejeniya a kai in an samu riba za a raba a bisa tsari kaza Cito in kana so sai ya zama haka zaɓi za a bashi kenan wa in shi ta fabara mina sil'ati in ka ga dama kuma ka ga abin ya ishe ka kawai ka raba kanka ka rabu da kadara gaba da ka ce ba ruwanka yawwa tunda ba da kai aka kulla ciniki ba balle a nemi kudi a gurinka kuma kai yanzu ba ka da wani kudin ko kuma ba ka da niyya ba ka yadda ba kuma duka sake ka ba da dinari ɗari an sace kuma yanzu idan aka sake kwatawa misali ka bayar aka je garin kasuwancin aka samu asara ko faduwa ma dole kai za ta shafa tunda ka da abin kenan in ka ce kai kai ba ruwanka da wani kana damar yin haka zai iya bada wasu kuɗin sa a ɗora kawai ko kuma ya ce ashe ba ruwansa yanzu wanda ya sayi kaya aka ƙulla ciniki da shi in zai iya samo kuɗi shi ya biya mutumin ya karbi kaya kaya zama nasa kenan yanzu fa in dafa al dinarin ila al-amili to idan wato wannan zaɓin da za a bashi kenan shi mai mai kuɗi na farko ya nemo wani kuɗin ya sake bayarwa a gudanar da kasuwanci a gaban da Allah zai yi ko kuma ya ce shi ba ruwansa yawwa ba ruwansa bai sake nemo wani kuɗi ba kaga sai a koma wanda ya sayi kaya kenan yadda zai fitarwa mai kaya da kuɗinsa ko takakare mai kaya ya san da zai da kayansa wani lokaci abin da yasa ake tsanantawa irin wannan idan mutum an sayi kayan nasa kasuwa ta watse ko ba a biya shi ba to aka mayan masa da shi to kuma ya ci baya ko ba haka ba yawwa dabba ce ya zo da ita daga wani waje sai ya koma da ita gida kenan ko ya nemi wani mai sayan bayan lokaci ya ƙure ga wulakanci na waɗansu 'yan kasuwa ce to da ɗari aka sallama a ce to ga kuɗi a hannu amma tamanin ko casa'in to in ya karanta ya ga dama yana da buƙatar kuɗi ko akwai alkawari ma a ƙasa sai to yayi iya to kaga gare in akwai yadda za a yi wancan ɗin cinikin yawa a matsa a biya ko da jinkiri za a yi To, fa inda fa'al mi'ata dinarin idan ya miƙa dinari ɗari ɗin ilal amil zuwa ga mai aikin, kanat ƙiradan ala sunnatul ƙiradil awwal kaga ya zama ƙirada a bisa tsarin ƙirada ta farko ɗin da aka yi kamar da aka faɗa, zaɓin da aka bashi. Wa in aba in kuma ya ce a'a shi ba ruwansa, wato ya ɗauki zaɓin wa in shi ta fabar amina sil'a, kaga dama ka barranta ka kai watsi da wannan kadar ka ce ba ruwanka da ita in ya ki nemo dinari ɗari ka ta silatu lil amili kadara ta zama ta shi mai gudana da kasuwanci kaga anan in ya samu kuɗin sai ya zo ya biya ya ɗauka ko kuma a bari ya sai da kayan kuɗi ya dawo sai ya biya mai kaya in akwai riba sai ya ɗauka riba kuma yanzu tasa ce ita kan inda za a samu sarƙaƙiya shine in mai kaya bai yadda a ɗauki a ɗauki kayansa ba ba a bashi kuɗi ba saboda wasu dalilansa shi ma to anan ne ta abin ya kai ga warware cinikin yawwa idan in ya zama shine mafi sauƙi an rasa yadda za a ce fidda kuɗin kuma a bar shi ya tafi da kaya nan ma akwai kasada daga ɓangaren mai kaya wanda ba zai amince ba to kaga shi dai mai sayarwa a nan ya samu jarrabawa sai ya haƙuri da abin da zai iya samunsa la'alla ya rike kayansa kurin watan da an rasa yadda za amma dai asali matuƙar abin bai kure haka ba abin da ya kamata aiki shi mai kuɗin na asali ya nemo wani kuɗi ya biya sai zama sabuwar kirada akan tsarin baya ko kuma in yace ba zai iya ba ko bai da kuɗin to shi inda mai saye shi mai kasuwanci in yana da inda zai samo kuɗi ko mai kaya zai lamunce masa ya sai da kaya ya kawo masa kuɗi yawa shi dai ya rabu da kaya kuma kuɗinsa ya sani a kaddara ko faduwa aka samu shi dai za a nemo a biya shi kuɗinsa shikenan ayi haka wa kana alaihi samanuha kaya kayan ya zama na mai aikin kuma shi zai biya kuɗin shi zai nemo kuɗin amma dai shi mai ba da jari na farko ɗarinsa ta tafi ko riba aka samu a wannan kasuwar ko kwabo ba za a bashi ba tunda bai yi zaɓin ya kawo wani jarin ba yanzu ba shi baya da wani haƙƙi na kirada wancan hasara da ya yi Allah ne zai saka masa bai da haƙƙi ya nemi komai a wurin mai aiki Ƙala Malikun, Imam Malik ya faɗa rahimahullah, fil mutaƙari daini, mutane ne mutum biyu suka yi kirada a tsakaninsu, iza ta fasala, idan suka zo suka yi lissafi suka yi ƙididdiga, jarin da aka saka, dawowar riba da kuma adawar uwar kuɗi da kuma riba da za a raba, duk suka yi wannan shi ne mufasala. Al-mufasala shi ne tantance a fitar da uwar kuɗi na dama sai uwar kuɗi ta dawo sannan za a yi maganar raba riba wato duk abin da ya samu din a raba bisa sharaɗi to idan ya zama sun yi tantance komai da komai fa baqiya bi yadil amil min al mata'i allazi ya'malu fihi khalaqul qirbati bayan sun tantance sai wani abu ya saura a hannun mai aiki mai gudanar da kasuwanci minal mata'i daga kaya allazi amalu fihi wanda yake aike da shi ya amalu fihi ay amalu bihi kenan abin da yake aike da shi wani dan abu ya ragu khalaqul qirba kamar abin da ya tsufa na salka salka wani irin nau'in jarka ne da mutanen daɗin suke yi da fatun dabbobi aka yanka dabba ba za a feɗe ta ga baki ɗaya ta ko'ina ba sai san dabara da suke yi suna zare naman ta sama da ƙasa fatar sai a batta yawa ko kuma ya zama tsakiya kawai za a tsaga saura saɗi ɗinke sai ta zama kamar jarka a ɗinke kamar hoton akuya ko dabba ko jaka haka amma dai wato an lillike ne fata ce sai a yi jarka a dinga adana ruwa ko zuma ko wasu abubuwa na ruwa haka shi ake kira kirba salka kenan tana da sunaye da yawa a larabci jam'in sa kirabun ƙirbatun ƙirabun da kasara ƙurba da damma kaga aikin ibada kenan aikin ibada kamar sadaka da sauransu amma ƙirba salka au khalaqu sawbi ko kuma tsummo karantufa khalaq shine abin da ya tsufa ya tsummaci ko kuma tsumman wata tufa amma shi ba zali ko abin da ya kama da wannan bayan an gama tantancewa sai zama dan wani abu wanda bai isa komai ba sai ya zama ya saura kamar tsohuwar salka wata wani tsimman tufa da abin da ya kama da haka kala malikun malik ya ce kullu shay'in min zalika duk wani abu irin wannan kana tatihan wanda ya zama wulakantacce mana kaɗan ne ya zama ɗan kaɗan ƙwarai ba komai ba ne ya zama ba komai ba la khadba lahu bai da sha'ani la sha'ana lahu khadba yani ash-sha'an babban sha'an bai da wata kima ba wani abun a damu da shi bane fa huwa lil amin to wannan na shi mai aikin ne in zai dan yi amfani da shi zai amfani da shi ba sai ya mai da shi ba walam asma ahadan afta bi raddi zalika ban ji wani ɗaya cikin malamai yana fatawa da cewa a mai da irin wannan ba. Ɗan wani abu wanda ke ƙarami ko ɗan kaɗan da ya saura ya kwantai ba a sayar ba, bai da wata ƙima ta kuɗi ko wata daraja ta abin nan. To wannan sai ya amfani da shi, ban ji cewa ana umarni da mai da shi ba. Al'adance ba a dawowa ta kansa. balle ma in an yi kasuwancin an samu riba an yi abin nan eh wa inna ma yuraddu min zalika shay'u allazi lahu saman ana mayarwa ne bayan an tantance kuma an dakatar da kasuwar to ana mayar da wani abu wanda yake da tsada yake da kima an samu kwantai din wani abu mai daraja mai tsada to wannan sai a mayarwa mai asalin kuɗi shi, wa in kana shi Allah husman in wani abu ne wanda ke da suna, mislu dabbati, kamar dabba, awil jamali ko raƙumi, dabba kamar doki ko jaki waɗanda ake hawansu da makamantan wannan. Awil jamali ko raƙumi, awil shaza kunati ko kuma nau'in saƙi, wani irin saƙi ne na tufafi mai ƙarfi sosai wasu tufafi ne ga jikayar da ake so saƙawa a ƙasar yaman shine nau'in tufafi ne sha zakuna awa shi fa zaliku abin da ya kama da haka bima lahu saman abin da yake yana da kima ko yana da tsada fa inni ara an yarudda ma baqiya indahu min haza to ina ganin anan kan wanda ya gudanar da kasuwanci amma irin wani ɗaya kwantai ba a sayar da shi ba ya zama ya saura uwar kuɗi da riba duk komai ya dawo an raba riba to sai ya mayarwa mai asalin kuɗi wannan kayan illa an yi ta halala sahiba min zalika sai dai in ya nemi yafewar mai kayan daga wannan ya ce akwai kaza ina son ka bar min shi ko a kawo maka shi ya ce a kamar shi kawai ba kuma wato ma'ana dai in abin da ya ragun ba wani abu ne mai kima mai daraja ba sai ya magana sa ba amma yana da daraja da kima kawai da yayi nauyin saye ne har aka zo aka yi mufasala bai sayu ba to wannan sai sai masa magana ya ce yana son ya bar masa shi ko kuma ya tambaye shi cewa ga abu kaza ya ragu ya ambata masa shi in ya ce mai masa shi kan sai mai masa kuma ya yi masa amma ya ce a'a ba bukatar wannan shi kenan sai ban masa ƙarshen kitabul musaqat kenan ai abin nan qira'at eh sai kitabul musaqat a darasin gaba insha Allah eh na